yana ta abin da ya ga dama da rana abin da alqur'ani ya hana shi baya bari abin da qur'ani ya ce yayi baya baya da halaye na kwarai baya da dabi'u irin na musulunci ga ya makarantun alqur'ani mai girma muna gani ya ko fa innahu lalle shi wannan mutuna yantasibu lahu qur'ani zai tsayawa a gare shi khasiman ko khasman zai tsayawa gare shi zai rigima da shi yawmal qiyamati ranar alqiyama wanda Allah Qur'an Allah yana baka Qur'ani ne dan ka zama mutunan kirki dan ka zama bawan Allah na idan ma makarantun Qur'ani bai zama mutunan kirki ba dan Allah ya kamata ya zama dan wani ya lalace ba an gane hiki dokar ce gaba ɗaya fa ta addinin musuluncin Allah ya miƙa maka a ce kuma an baro ka baya an yi ka zama mutunan kwarai an yi ka zama mutunan kirki an yi ka nagarta an yi ka mutunci komai an yi ka bayan ka lalace don sauran mutane ma sun lalace ba da saboda su ba sani ba ma kai ka sani ka take san saboda haka za ku yi rigima da alkur'ani yawan kiyama yutalibu idan alkur'ani ne tsaye da mutum rana alkiyama gaban Allah zai nemi mutum bai hukuki da hakokin shi allaci wanda bariya hakoki wanda mutum ya tozartar da su ya yi watsi da su Qur'ani zai ce ba Allah subhanahu wata'ala tambaye bawanka da ka bashi ni doka kaza doka kaza doka kaza da bai aiki da ita ba me yasa bai gane ta bane ko bai san ta ba Allah ya kiyaye rawa Ahmad Imam Ahmad ya rawaito min hadithi Samura daga hadithi Samura radiyallahu ta'ala أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلى الله عليه وسلم رأى ياغا في منامه أجل كوانش من قال ياغا رجلا ياغا ونمتن مستلقيا يا يكنت على قفاه أبو ساكيش معنى يا تادا كيدا كيش يا يكنت ورجل لكم ونمتن قائم بيده فهرم yana tsaye wani mutum yana tsaye a hannun shi akwai sanda yana rike da ita aw safra ko kuma yana ɗauke da wani katon gungumin duci gungumin man duci da ya shiga ku biya rasau sai ya yotsa mai kan shi da wannan katon duci fa yatadabbahu ko fa yatadabbahu shi ke na sai ta gangarewa ma'ana in ya bushe maka sai ta gangarewa ta gangarewa ta burke duniya fa idan zahaba idan ya tafi ya kuda ya kuda hu domin ya dauko shi a da rasu sai kan shi ya koma kama kana kamar yadda ya kasance wa yasna'u bihi mithla dalika sai zaki aikata haka gare shi haka ake tama wannan mutuna haka ake tama ana rotsi mai kai ana roƙe mai ka har sai kan ya cire daga jikin shi da ya je ya dauka sai kan ya koma kuma a ƙara haka ake ta fa sai da abu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tambaya game da shi cewa wane ne wa qila lahu sai aka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam hada rajulun atahu Allahu alquran wannan mutum ne da ubangiji Allah ta'ala ya bashi karatun alqur'ani mai girma fa na ba anhu billahi sai ya kwana daga alƙur'anin bai karanta shi a cikin dare ba bai tashi ya kiyamun lailin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kwadaitar da ayyuka ba walam ya mal bihi bin nahar kuma bai yi aiki da alƙur'anin da rana ba wa huwa yu'malu bihi dhalika ana ta aikata haka gare shi ila yawmil qiyamah har zuwa ranar alqiyamah nan tun ba ce jihar nan muka tun ba ce rayuwa ba ana cikin duniya ne ba ana barzan ku rayuwa ce ta barzan ku to da ka don da Allah ya alqur'ani ya ba shi ni'ima babba Allah ya kara mana ni'ima wa fi hadisi Amr bin Shu'aib marfu'an kuma ya zo a cikin hadisin Shu'aib Amr dan Shu'aib marfu'i cewa yumathilul qur'an yawm al-qiyamati rajulan al-qur'an yana tsayawa matsayin wani mutum ranar al-qiyama to tamassala lahu basharan sawiya to al-qur'an yana bayyana a matsayin kaman mutum ranar al-qiyama wa yuta bil rajul sai a zo da mutum qad hamalahu mutunan ya rubuta al-qur'ani ma'ana ya rubuta al-qur'ani makaranta alkur'ani ana ce mai hamil alkur'ani wanda yake ɗaukar alkur'ani yana ɗauke da shi amma ba ka gare shi sai ya bude baki ya karanta amma yana nan ɗauke da shi kusa kan shi kusa bayan shi yana ɗauke da shi fa khalafa amrahu Allah ya bashi alkur'ani to sai ya saba ma umarnin qur'ani wa yatamathala lahu khasman sai alkur'ani ya bayyana gare shi a matsayin wani wanda za su yi shari'a da alkur'ani za su yi shari'a da bishi ranar alkiyama kamar yadda ake tsayawa kamar alkali mutum da mutum ana shari'a haka alkur'ani zai bayyana mutum sa'annan kuma ga wanda ya haddace shi amma ya taka rubutun alkur'ani fa ya kullu sai alkur'ani ya ce ya rabbi ya Allah hummiltahu iyaya wannan mutumin ka dora mani shi ko ka dora mashi ni ka dora mai ni ma'ana ka dora mai nauyi na ka ba shi ni babba bani sahabi sai ce to tir Allah wadaran wannan wanda yake dauke da ni Allah wadan shi ta'adda hududi bi ya ketari ya tsallake iyakokina wa bayyana fara'idi kuma bi ya tozartar da farillai na gaba daya bi ya tozarta su wa rakiba ma'siyati kuma ya aikata sabuna mara abin da nake sabo ne to ya hau ya aikata wa taraka ta'ati abin da nace kuma na gaya mai da'a ne ga Allah shi kuma ya bari bai yi ba ba ba ya sani to ba zai gushe ba ya kufa kwale ana ta jefa mashi bil hujjati da hujjoji hatta yuqala har sai an ce mai sha'anaka bihi ka ta kai abin da kaga dama da shi wa yaqulu bi yadihi sai alqur'ani ya kama shi da hannun shi wa ma yusiru ba zai sake shi ba hatta ya kubahu har sai ya kibe shi alamin kharhi a bisa wato fuskar shi abu sa'an da shi billahi a cikin wuta Allah ya kiyaye wa yau ta bin rabin sal sai a zo da mutumin kirki kada kan hamalahu shi kuma ya kasance ya duki alqur'ani shi ma ya kuce qur'ani wa hafizu amrahu kuma ya kiyaye umarnin alqur'ani abinda alqur'ani yace ya kiyaye ya kiyaye ويتمثل ويتمثل له خصما في القرآن يبين جريش أمتهم بخصوة جريش أبو تشرع دونه ورايش ويقول سيدي يا رب يا الله حملته إياي كابولا بشري كاباش أوكاتا وما يعلم فخير حامل sai alkur'ani ce to madalla da wannan wanda ya ɗauke madalla da shi ma'ana mutumin kirki ne ya yi aiki da ni hafiza hududi ya kiyaye dokokina wa amila bi fara'idi kuma ya yi aiki da farillaina wa shanaba ma'siyati kuma ya nisanci abin da nace sabo ne wattaba ta'ati sannan kuma yayi biyayya ga biyayyar da nace biyayya ce gare ka fa ba ya zan yaqrifu lahu bil hujjati ba zai wuce ba yana ta jefa ba wanda ya dauke shi hujjoji hatta yuqala lahu sai an ce mashi sha'anuka bihi kai sha'anin da ka ga dama da wannan mutuna ويأخذه بيده سي كاب حد مكرن القرآن وما يرسله شما بعد سكيشبا حتى يلبسه خلة الاستبرق هسي يا سيامشي كايا رجاد وندو نأينه استبرق na alhariri wanda yake mai tsananin kyawu mai tsananin barkiya da haske wa yaqidu alayhi kuma ya daura mashi tajal mulk rawanin sarauta wa yusqihi kasal khamri kuma sai ya shayar da shi kofi na giya abubuwa guda ku sanya mai wando da riga su ake ce ma hulla riga da wando ko kuma mayafi da zani a mutanen da asalin hulla shine mayafin da zaka yafa da kuma zanin da zaka dora don mutanen da ba suka sa wando ba sai zani maza wando babin nan zani wato kayan maza ne da kayan wani lokaci mutane su bari na za ka wasu kasashe mawadata ne masu kuɗi ne amma kuma mazajensu duk zannuwa suke sa matan su ba sa ba sa zannuwa ba su daura har yayin matan laraba ba su daura zani ba su daura zani sai dai wando da zai mace ta sa zumbuɗe da wando da zumbuɗe da riga shi ke ba su daura zani al'adar mu ce matan mu ke daura zani shi yasa wasu kasashe kamar Ethiopia kamar Somali Djibouti Eritrea Uganda waɗannan kasashen nan wajen su za ka gan su mutanen mazan su doyon gidan kafin da duk zannuwar su ke samu limamin ku na juma'a zane ne za a ɗaurewa da dogon riga wani ma da shemis sa sai mutum ya sa shemis sai ya daura zani kawai shiga gari to ne da yake duk mutane duk su ne ba wani wanda za kalle shi duk su ne da abin kan shi ma duk kowa ya yi ado shemis mai kyau da zani a lokacin mara matan mu dariya suke masu matan afirka matan mu na najeriya da nijar in suka ga waɗannan matan sai shi ta dariya su ne limamai duk kowa ke mutanen somali galibin su da kuma zanen tare gari ya bayi wando tsada wa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da ka sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam kayan shi ma da galibin su zari izar to shi ake ce mahulla mayafi da kuma zanen da za a daura wa al-istabrak shine kuma al-hariri lawi ne na al-hariri ya nan cikin qur'ani al-istabrak hullu asawir ko yawwa Allah ya samu dace to wannan falala ce ta makarantun al-qur'ani mai girma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi al-qur'ani mai girma ya yi da shi ya kiyaye dokokin Allah bai saba ma Allah bai biyayya ga Allah da manzon shi to irin sakamakon da zai gamuwa da shi ranar alkiyama kenan ba shi ba haƙuwayen shi ba haƙuwayen shi mahaifin shi ba sakamakon ya yi haddasa alƙur'ani bai taka dokokin alƙur'ani ba iyayen shi ma za a kira su gaban yi littafin alkiyama ce a yi masu irin wannan karama su ce saboda ni Allah Allah ba su damar tambaya su ce saboda ɗanku ya haddasa ƙur'ani ya yi aiki da shi wasu fi ƙiyar Ramadan wasan iya cin wato tsayuwa ta ibada ta watan Ramadan. Ana riwayar ta rabbi Allah ta'ala an an karbo da garu da ya ta'ala ya kara masa yarda an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam daga bayan hijira da mutu Allah su kare tabbata gare shi qala yace man qama ramadan imanan duk wanda ya yi tsayuwa ta dare a cikin watan Ramadan dan imani da Allah. Wahtisaban kuma dan neman lada. Mana ka yi dan Allah ya ce ka yi kuma da ka yi din kuma sai ka nemi lada. To duk wanda ya kana ghufira lahu ma yataqaddama min dhanbi an mashi gafaran duk abin da ya gabata na zunubin shi. Mutabaqun alaihi. Wanda yana nuna balala da ruwan da za ka samu idan kai tsayuwar watan Ramadan. Tsayuwar watan Ramadan kuma mun yi bayani can baya cewa tun daga tarawi ko tarawi kai to ka yi tsayuwa. Ba dole sai ka tashi tsakiyar dare ba. In kai tarawi tare da liman ko kuma kai kaɗai ma kai to ka tsai da dare. Ka yi tsayuwa cikin dare. sai dai falalan ba ɗaya take ba da ka zo kai cikin masallaci tare da liman ba kai cikin jan ya yi falala da ka yi ta kai kadai amma za ka samu lada muna gane ku nan saboda jami'i saboda jama'a jama'a rahma ne ta Allah subhanahu wataala za ka samu wannan rahma can gida kuma in kai Allah zai karba ya baka lada amma dai lada ba ta kai ka zo masallaci in ka zo masallaci kai tarawi haka kare za a rubuta maka ladan wannan daren gaba daya amma in kai kai kadai ba za a rubuta maka sai ya sai ya baka irin wannan falala din kawai amma falala a ce kara ya dari gaba ɗaya ba za ka same ta ba amma ba ka yi laifi ba ba muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه an karɓo kuma daga Abdurrahman dan Auf Allah ya kara masa yarda anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zakara shahr Ramadan manzo Allah ya faɗi watan Ramadan fa qala sayyidi inna Ramadan shahrun farada Allah siyamahu lalle watan Ramadana wata ne da Allah subhanahu wataala ya wajabta yin azumin shi kutiba alaikum siyam wa inni sanantu lil muslimina qiyamahu ni kuma sai na sanyawa musulmi tsayuwa a cikin shi sunna na sunnan ta musu cewa tsayuwa a cikin watan Ramadana sunna ne faman samahu duk wanda ya tsayuwar shi wa qamahu kuma duk wanda ya azumin shi ya tsayo shi imanan wa ihtisaban saboda imani da Allah saboda neman lada kharaja min adh-dhunubi ya fita daga cikin zunubai ka yaumi waladathu ummuhu kamar ranar da mahaifiyar shi ta haife shi kasan jariri ɗan labu ba ya da laifin komi to ka koma kamar ɗan labu kamar jariri kamar wanda ya zo yau duniya ya zo sababbin saboda ka yi ka ya zumar ramadan da lami lafiya sai ban ka yi shi lami lafiya sai ka yi ramadan da kiyama ramadan da imanin wa isara sai ka yi su da irin wannan ba ba wai kai haka za a baka wannan balalan ba sai ka kiyaye ramadan sai ka kiyaye kallonka sai ka kiyaye kunnuwanka sai ka kiyaye bakinka muna gane ku kaga yawancin masu azumi duk suna kiyaye gidajensu suna kiyaye kunnuwansu da bakunansu da hannayensu da kafafuwansu ko ba haka yawancin masu azumi ana wannan kokarin duk wanda ya zai samu wannan lada wurin Allah subhanahu wataala gaba ne zinafan ka za a wanke maka su akhraja wannan sai ma wannan sai ya rawaito shi wa qala yace as-sawab an abi hurayra amma imam an-nasai da ya rawaito wannan sai yace abinda ya dace daga abu hurayra ne ba daga annabi ba sallallahu alaihi wasallam ma'ana magana abu hurayra ce ba magana annabi ba ko kuma yana nufin shi daga abu huraira ne ba daga abdurrahman bin auf ba malam yace wannan burhanuna to a nan wurin cikin wannan babi na bayanin falalar tsayewa watan ramadan bari mu faɗi tarafan fi fadl qiyam al-layl wani bangare na ainihi a cikin falalar tsayuwar dare قال الله تعالى Allah mai girma da ɗaukaka ya ce, Ta ta jafa sasannin masu imani suna yin nisa suna kauracewa anil mabaji daga wuraren kwancinsu daga shimfidarsu ta kwana ba ga shimfidar ko abin nan tabarma ce ta gargajiya ko ta zamani ko katifa ce ko gado ne mai laushi mai shi sai ya kaurace mashi me yake yana ta yana ta tsayuwa yana kiyamun laili yana bauta wa Allah subhanahu wataala ya dawo da rabbahum khawfan wa tama'a suna ta kiran Allah subhanahu wataala saboda tsoron Allah kuma saboda kwaɗayin rahama Allah subhanahu wataala abin ma razaqnahu yunfiqun kuma daga cikin abin da muka azurta su Allah yake suna ciyarwa kaji haka ake so ba wai ka kwana kana kiyamun laili ba ka wayi gari marwaci an yi ba yake takama kake ai kiyamun lailin da kai ma ta ishe ka sai Allah ya ce awa min ma razaka na hum yunfikuna kuma an gari ya waye kuma suna taimaka ma bayan Allah hada waje in kana so ka samu kyakkyawan yabo na Allah duka sai ka kai ibada ta jikinka kuma kai ibada ta aljihunka jikinka ya gaya ma aljihunka ma ya gaya ma yadda jikinka ya wahala aljihunka ma ya wahala ba wasu ake jikinka ya wahala ba shi kenan in safiya ta yi kuma shi ma wani aiki ne na Allah mabukata ga sunan mabarata ga sunan talakawa ga sunan mahimmata ga sunan yunwa duk tara da ke su duk tara bar da su duk idanunsu sai rena fata to wace irin gudun ma za ka musu kake maka musu bayan Allah haka su haka sahabbai suka da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da waɗanda suka bi bayan su da kyautatawa hayyo ba yi yawa mutum ya kwana yana ibada kuma yana da abin kyauta da sadaka amma ya riƙe wannan ba tarbiyya ba ce da alkur'ani ya koyar da mu ba kuma ba tarbiyya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mu ba wa madaha qauman fa qala kuma Allah ta'ala ya yabo su mutane yace kanu qalilan min al-layli ma yahja'un sun kasance kaɗan ne daga cikin dare suke kwantawa su yi bacci. Kaji, Allah ya ce wa bilas heri, sa'annan kuma su a ƙarshen dare dare, ƙarshen darare, sun ya stafiruna. Su suna ta yi, suna ta yi istighfari. Sun kwana suna ibada kuma ƙarshen dare bayan sun kare sai su zanna su yi istighfari. ba ba cewa suke Allah ka karɓi sallan mu ba abinda suke istighfari suke suna ganin har yanzu har yanzu ba su yi wani abu ba wanda za su takama da shi ba sun kwana suna ibada kuma karshen dare kafin a yi sallar asuba su yi zanne su ta istighfari gaba na alfijir ya keto karshen dare wanda daga shi ba a dadewa minti sha wani abu ko ishirin da wani abu alfijir ya ke to shi ake ce ma asaha shi ne lokacin sahur bayan Allah na kwarai ke kuma in gari ya waye mutum ya ta kuka mutanen da haka su ya ta kuka wahalar da ya je cikin dare da ko Allah ya karba ko bai karba ba ko kuma sai ka tashin daɗi kawai sai ka ji ka ba hanya ko wanda ya kaka imani ba kwarai sai ga ko malaman ka kana mai kallon haka yanzu haka malam ma kwana yi ya yi shi zuba haka an gari ya waye ma kuka ta kuka lahiya a tambaye su nesa ku kuka sun kwana suna ta ibada ba sani ba ko Allah ya karba ko bai karba ba jesa sun zini wata ibada da kai ko karatu Qur'ani kai ne kana ishe ga tajin fa yau kai wani abu mai yawa ka zan ishi da kanka kai kan kana bayi da al'ujub kana al-ijab bin nafs kan kana burge ka kana kuri kana takama da kanka duk abin da yake so din ka kalli kanka kare da kanka kai na kanka kaɗai shi kanka ba kowa ba amma mu yanzu mutane muke rena kan ba mu rena amma wanda ba mu sai mu rena shi sai ga ranka kallon duk kayan mutane iman duk kayan mutane kokari duk kayan mutane kusanci ga Allah subhanahu wataala saboda ni saboda kana da kokarin ibada to bayan Allah duk lokacin da suka samu damar yin ibada to kuma lokacin sai su rena kansu sai kansu ba kowa ba yasa Allah ya ce wa bilas'irihim yastaghfiruna wa qala ta'ala kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce walladina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama wadanda suke kwana suna masu sujada da tsayuwa domin Allah subhanahu wata'ala yabituna kwana suke yi suna yi in suka bara tun karfe biyu sai gari ya waye sai alfijir ya keto sa'ad da su bai suna sujada suna tashi suna komawa suna tashi suna sallamewa suna tashi sai ta karatun qur'ani sai ta kuka to wannan kadan daga cikin yaban da Allah ma da ce yayi ga ainihi bayin shi na kwarai gaba da kiyamul layli kuma kaga ko waɗannan da Allah ya faɗa dukkan su ƙarshe Allah na ce masa yan aljanna تتجافى جنوب عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون سالة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون Allah ce babu wata rai da ta san abin da aka koyi wa irin waɗannan bayi sakamakon abin da suka aikata. Sai Allah ya ce, "Abu man kana muminan, ya man kana fasika la yasabu أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون كانوا قليلا من الليل ما يكون ثم لا زين المتقين في جنات وعيون ما سوى الله Allah ya fara da cewa ‘yan aljanna ne sai ce to ga tsoron Allah da suke yi. Waɗannan ba, ƙarshe wallazi na bi tuna da rabbihim sujjada wa qiyama Allah ta ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru irin waɗannan ana saka musu da ɗakuna manya manya a cikin gidan aljanna saboda sun yi hakuri sun bauta ma Allah wa yulqawna fiha tahiyatan wa salama kuma ana gamuwa da su da gaisuwa da sallama a cikin aljanna khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama za su dogoma cikin aljannan ne shikenan ba za su tabaita ba وروى الترمذي ما ليس امام الترمذي ما رويته عن عبد الله بن سلام لك عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يا أيها الناس يا قوم تاريخ أفشوا السلام وتسلم تكالون وذنك قيد متعني وذنك سلم duk wanda ka gani duk musulmin da ka gani ba sai wani ba ba sai wani ba ba sai hun duk musulmin da ka gaba da shi ka gaida shi gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum ba ina kwana ba ba ina wuni ba assalamu alaikum wa alaikum assalam assalamu alaikum wa alaikum assalam ba assalamu alaikum ba kuma assalamu alaikum kai kai so da Allah ya ce kai ko salamun alaikum shi ma ya maida ma ya ce ma assalamu alaikum ko ya maida ma ya ce salamun alaikum ko ya maida ma ya ce wa alaikum assalam ita ce gaisuwa ta addinin musulunci ba ana bayan an yi ta ba a ce ina kwana ina wuni ina gajiya ina iyali a ce na iyali na kutire na wane ne da yaran ko ka je ka yi abin da kake so amma dai a fara da ni assalamu alaikum Allah ya sa mu dace. Ku ya da sallama tsakanin ku, a ya da sallama zan yi gaida mutane. Ko kuma mutane an gaida su zan yi amsawa dan Allah. Ko mutanen da an gaida su ba su amsawa da su gyara mutane. Wa ku yi mutu'ama kuma ku ciyar da abinci. Wa za ku ciyar wa miskinan wa yatiman wasira. Ku ciyar da miskini talaka wanda ba ya da komi. ku ciyar da maraya wanda ba ya kai shi yarda sai ya bar shi bai balaga ba sa'annan kuma akwai ɗan kaso wanda aka kama fursuna shi ma ku ci da shi ku ba shi abinci za ka samu sakamako wurin Allah kyakkyawa addinin ma addini ne na ciyarwa ciyarwa ake dare da rana bayan Allah na gari ba mutanen da ciyarwa suke yi ciyarwa suke wallahi bayan Allah mutanen da shekara 40 da suka wuce mutane cewa su ba wanda ke cin abinci garin da cikin gidan shi kowa yadda wa yake wuce duk makwabta gaba da akwai zumunci akwai akwai soyayya akwai kauna akwai tausayin juna tsakani a zo kowa ya zo abincin gidan shi kaga yawa mutane yawa aka kawo ko da kuka kawo din nan tsakanin ku makwabtan juna ya maka yawa sai ku ci ku raga ma almajirai yanzu da an bar haka ko sai dai ya shige cikin gida ya ci abinci to ciyarwa ake ciyarwa dinnan tana da falala sosai wasallu ko wasilul arhama kuma ku sadar da zumunci wai aikin sadar da zumunci sadar da zumunci ibada ce babba ita ma yanzu ta kau ayyuka sun mu mutane yawa Allah wadda rayukan da suka mutane yawa suka hana su zumunci Allah wadda su wani kuma hujjar ke gare shi hujjar shi gidan da za a zanki zuwa gidajen mutane da sun ɓaci ba tarbiyya a ciki to in baka kai iyalinka ba gida gidajen danginka gida wa za ka yi su ka gwada masu ‘yan uwansu ‘yan uwanka ko arna ne ko mushrikai ne ko maguzawa ne suna da haƙƙin zumunci a kanka ka je kuma ka kai matanka ka kai yaranka maza da mata su san su su san su su ma su san su kowa ya san kowa kuma ta haka ne ma wata ɓanna da kake tunani gidajen danginka ta haka za a yi maganinta kuma kana shigan mutane kana yi musu magana kana yi musu bayanin cewa su bar kaza su bar kaza kaza bai kamata ba kaza ba daidai bane da zumunci yanzu in ka gana zumunci sai mutuwa kamar ka yi mutuwa yau gobe jibi shi kenan ka ce gaskiya mutuwa mai hada hada kaga duk ta hada dangi ga su da an gabu shi kenan wannan ya ɗauki lamba wannan shi ba a ƙara kuma sai wani ya mutu kuma sai a ƙara damuwa shi kenan yanzu ba abin da ke gama mu daga mutuwa sai sallah da raura wuri sai da suna ko sai ta kawo kuɗin aure nan ne za a gamu shi kenan amma haka kawai gari bari gari ka yi ziyara danginka su ma bari su je su yi ziyara ka duk an bari sai abin da ba a rasa ban mutane ma yawanci duk an bari ko shi ne abubuwa sun yawa kuma ka diwa daga abubuwan ba madadin zumuncin bane ba wani aikin lada bane ka samu wanda ya hana ka aikin duniya ne ka wanda baya da iyaka baya karewa ya kamata ka zanki sai da shi ka zanki dakatar da wannan aikin na duniya lokaci bayan lokaci ka zanki ziyara dangin na uba da na uwa ka zanki ziyara ka zanki sadar da zumunci ibada ce ne mai dimbin lada ibada ce da take samu mutum albarka a cikin rayuwar shi wa sallu bil layl kuma ku tashi ku yi sallah daga dare wannan suriya alhali mutane suna ta bacci tadkhulu jannata in kuka yi haka za ku shiga aljanna bi salam tare da aminci kaga an kwalitar da mu akan me wa sallu bil layl wan nas niyamun ku yi ma mutane sallah da daddare ku yi sallah da daddare a nan mutane suna ta bacci Allah ya sanya mu cikin waɗannan bayan wa ruwa min hadisi abi hurairah ta marfu'a kuma an rubuto daga hadisin abu hurairah marfu'i أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ما بيبيت يصلى باين صلى فرلا إذا صلى دري ما نادي صلوا لنا ذاك أنا نافلة suna da yawa ku kana da rawati gabanin azawar kana da bayan azawar kana da bayan magariba kana da bayan isha'i ko kana da shafi'i da wuce kana da rakatan fajr kana da waquha kana da nabul bili da yawa kana da tahiyatul masjid to duk wanda duk suna da falala amma wacce ta bi su falala ita ce wadda aka yi cikin dare sallar kiyama ne ba ya ta ba bari la bace domin an ce afdal salati ba a dal fariba ita ba dole bace in ka yi zaka samu kumbin laira wannan Allah in ba kai ba kuma ka da kanka wannan ahiyar ka ana mutan ka wannan kumbin laira da za ka samu amma ba kai ma Allah rai ba sai dai ka tauri ma kanka kuma mutum ya tashi sallah dan Allah ba dan duniya ba dan damuwa ba kai sallah dan Allah ka samu lada dan ka samu aljanna sai Allah ya tausaya maka ya yi mamaza da kai ba ka zan yi sallah saboda damuwa da zaran damuwa ta kuyi shi ke wa sai yin wannan sallah ana so kai sallah ne ka nemi lada wurin Allah subhanahu wataala saboda ni kenan ko da damuwa kake cikin yin damuwa ta bushe dama dan Allah kake kuma ci gaba da kai ba wa san mutum ya dauko ibada ya yi ana so ka dage a kanta ka dawwama ka tabbata har mutuwa wani tirmidhi imam tirmidhi ma yana da riwaya an bilal daga bilal farwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce alaikum bil qiyamil layl ina horon ku da tsayuwar dare فإنه دأب الصالحين قبلكم domin ɗabi'a ce ta mutanen kirki da ke gabanin da kada da yayin fir'auna shi ne da ɗabi'a ɗabi'a ce da magabatan ku suka nace suka dage suka mutu a kanta shi yasa nake horon ku kuma ku yi ta wa inna qiyamal layl kuma lalle tsayuwar dare muqarribatun lakum ila rabbikum tana kusantar da ku ya zuwa ga Allah subhanahu wataala mahalicin bayan tsayuwar dare tana sa ka zamanto daga cikin bayan Allah makusanta kusa wannan kusanci na musamman ne ba irin kusancin Allah dama ya yi ka kusa da kai dama kusa ga Allah kake yadda yadda kake tunani ba to akwai kusanci na musamman kowa ga ana cewa wa da makusantun wani ne alhali kuma suna nesa wani na nan wani na maka amma makusantan juna ne kai da ke nan kusa da wani baka kai kusancin da wancan yake da shi ba yana can maka zaman shi can yake zaune amma kuma mukarrabin wani ne kai kuma kana nan masallaci wuri ne kuke majalisa ba wuri ne kuke zama amma babu wannan kusancin in abu ya samu wannan kayan ka sani shi wancan har ya sani wataƙila ma kusan ga kuɗa sai wancan ya sani in ka kira wancan ce a yi ni ce yaushe na sani na sani to wannan kusanci ne na kusanci ne na musamman da ainihin sallah ta dare take samu wa bawa a wurin Allah subhanahu wataala mukaffiratun lisayiat sannan kuma idan sallar dare tana karkarewa da zunubai Allah yana karkare wa mutum zunubai shi wa manhatun anil ithmi sannan kuma tana hanawa daga sabon Allah daga aikata zunubi wa maqradatun lidai anil jasad sannan kuma tana kore cuta ga jikin mutum tana kore mutum cuta rishin lafiya wata cuta da ta dame ka ko ka yi magani baka samu lafiya ba ko kana cikin yin magani ka dage da kiyamun lai ka yi dan Allah amma ba ka yi dan magani ka yi dan magani Allah ba ka lafiya ka kare ki ko ba ka kana shan magani da ka samu lafiya me kake da shi sai ka rasa wani da ka yi shi in ciwon ya dawo kai ta nema ka rasa saboda ni ka samu lafiya matsala dama yin tana zai ka haka kullum kana tare da wani abu wanda zai ma maganin da zarar an samu lafiya shi kenan sai ka manta da ko ba a san haka nan ibada ce da Allah zai ma tukunci da gida aljanna kai da za a ba lafiya ta dindindin lafiyar duniya ba da yadda aka baka ba ta dindindin mace wata rana sai ciwon ya dawo in ma shi bai dawo ba wani zai dawo in kuma bai dawo ba ciwon da ya dawo to mutuwa ta dawo za su ta ɗauke ka shi ke ko da rishin lafiya ko ba rishin lafiya za ta ɗauke ka to kaga gari ka dage da ibada domin ka samu dawwamamman sakamako wurin Allah subhanahu wataala wanda baya karewa baya yankewa inna hadha la rizquna ma lahu min nafad Allah ya ce wannan arzikin na aljanna shine arzikin mu bai karewa to kai kokarin ka samu wannan arziki na Allah subhanahu wataala na aljanna wanda bai kare wa khalidina fiha abada wa fi hadisi al-kaffarat a cikin hadisin al-kaffarat wa darajat da kuma darajoji قال من ذلك صلى الله عليه وسلم يتي ومن الدرجات إطعام طعام هنا daga cikin darajoji ciyar da abinci ciyar da abinci ko dai ko kuma da fafi ko busashe ko da wafi a dafa ko kuma a ba mutane tiyoyi ko buhuhuwa ƙanana ko rabi a ba mutane da su ci a taimaka ma mutane kuma an tashi a zan ƙiba waɗanda suke da buƙata waɗanda suka tsananin buƙata su ya kamata a ba kamar mutanen da suka cikin bukoki bayan Allah galibi ba a cika ba su ba kuma su ne waɗanda ba su da mutumin da yake rayuwa cikin bukka ai kaga shine abin taimaka mu daki ma ba da wanda zai zannawa daki in muka taimaka mashi ba su taimaka su ya kamata a ce ana biyar su gidajen su cikin dare ba tare da wani ya sani ba kuma a ce da Allah bakin ku alaikum kowa da shi kai ko kuma ba su yawa to imamu tawawa shi yadda abinci kamar yadda muka gabatar da cikin hadisi ibada ce mai girma wa tibul kalam da kuma daɗin magana daɗin magana ma magana mai kyau daɗin magana shine bakinka ya saba da faɗin alheri ba ka cuta ma mutane ba ka wulakanta mutane ba ka cin mutuncin mutane ba ka zagin mutane cikin cikin bakin ka babu abin da yake fita sai kyakkyawan magana ba wai zama za ka ba ka abin nan ba sai sai ka zama to almutakallim bil qur'an to ba ka magana da komai sai aya sai ya hadisi ka sha wahala ba ka iya ba a hana ka Allah bai hana ka kai zance ba Allah ya ce wa qulu lin nasi husna ku faɗa wa mutane magana kyakkyawa. Muna gani ba ku? Ba wata kan kai shiru ba. Kai ba abin da zai tara daga cikin bakinka sai aya. Ba abin da zai tara daga cikin bakinka sai Qur'ani sai sai hadisi. Kai magana ka ta duniya wanda ba su karka shi daki kowa, karka yi ƙarya karka ci mutuncin kowa. To dadin magana kenan. Bai da ka fa ba mu jahiluna ta salama. haka ake so wa an taquma bil layl kuma ka tashi kai tsayuwa da daddare wannan su ne ya alhali mutane suna ta kwana da bacci sahahu al-bukhari imam al-bukhari ne inganta shi wa tirmidhi da imam tirmidhi wa rawa tabarani kuma imam tabarani ma ya rawaito an abi darda marfu'an daga abu jarda mafiyin hadisi da ratatun da hibbuhumullah mutane guda uku Allah yana son su wa yadhabu ilayhim kuma Allah yana dariya ya zuwa gare su dariya ce da ta dace da girma Allah ya yake yin ta bamu sani ta dace ne da matsayin Allah saboda shi Allah komai nashi ba irin naka bane wa yastabshiru bihim kuma Allah subhanahu wataala yana albishir da su yana yin bishara da su wa yake ma bishara mala'iku da zakara minhu to daga cikin su sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci alladhi lahu imra'atun hasna'u mutumin da yake da mace mai kyau wa firashun hasanun da kuma shimfiɗa mai kyau ويقوم من الليل amma kyakkyawar macen nan ba ta hana shi kiyamun laifi kyakkyawar shimfiɗan nan ba ta hana shi tsara musulunci bai hana kada wani mace kyakkyawa ba hana ka mai kyau ka tsaya ka ɗarfe sai ka samu gangariya mai kyau wanda duk garin nan su shayi ba hana ka mutum mai kyau sannan kuma da shimfiɗa wadda take ita ma mai kyau ba ana ka ɗakin kai kuma to mai kyau ba shimfiɗa mai laushi gado mai tsada katifa gado huta ita za a aza masa wannan gadon in ana so a aza ana so ma a aza ta gefe kamar gadon take wani shimfiɗar da in ka so ma kana iya limewa a cikinta saboda daɗinta duk ba a hana ka ba amma duk takamar da za ka yi da jin daɗin da za ka yi ta kai da rana ka zo ka ta burki dodon ya samanta amma da rana ka ta gullubutu samanta amma da yaushe da rana amma da daddare to wannan shimfiɗar katta hana ka tsayuwa da daddare katta hana ka kiyamun laifi الذي له امرأة حسناء wanda yake da mata kyakkyawa wa firashun hasan abinda musulunci baya so ka wani mace mai kyawun da bata da addini amma an kasa mace mai kyawu mai addini to nurun alano haske saman haske ke yawa ga ta da kyawu ga ta da addini sannan kuma ga ta da kuɗi sannan kuma ga ta da matsayi su ba Allah ke bada ba dai amma ta ko ba haka ba ba hana ba amma dai manzo Allah ce farfar bidayati dini talibat yadaka ka rabauta da mai addini ko da hannuwanka za su shiga da turbuwa ka dai samu mace mai addini Allah ya sa bayan addini a ko wani abu na duniya ko da ma duniya Allah ce ba da kuma ya ba ويقول الله تعالى sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ba mu shawata wannan mutumin da yake da mace kyakkyawa da shugaba mai kyau ya bar shawar shi wa yadkuru sai ya ambace ni walau sha'a la waqada da ya ga dama da kuntum shi zai ga shimfiɗa mai kyau ga iyali masu kyau to sai mi kuma ba sai kwana ba da ya ga dama da ya kwanta musu shimfiɗa shi da ya kwanta tare da iyali shi amma bai ga dama abin da ya ga dama shi ne ya bauta ma Allah ya yi tsayuwar dare kaga wannan ma yana bayanin fadarin tsayuwar dare ke ko yawwa wa fil musnad kuma ya zo a cikin musnad an ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu marfu'an daga Abdullahi dan Mas'ud marfu'i ajiba Allahu min rajulaini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya yi mamakin waɗansu mutane guda biyu wannan ma mamaki ne da ya dace da girman Allah ka kai tunanin irin mamakin ka ka ce to Allah yana mamaki ba irin naka bane komi na Allah in ka je ya kama da naka to ka canza shi kakka bar shi ya kama da Allah duk abin da ka ji na Allah ya kama da irin naka to ka ce ba irin naka ba na Allah da ban yake kamar gani ne kana gani Allah yana gani amma ganin ku iri gani shi Allah komai yake gani kai kuma ba ka ganin komai cikin abu miliyan ɗaya ko ɗaya ba ka gani kwara ɗaya ba ka gani shi kuma Allah yana ganin miliyan yana ganin abin da ya yi miliyan komi kana da sani Allah yana da sani sanin ku dai ne ka sani waka tattara maka wasu ilimin maka kan ka fushi wa kai sai mas kenan mun kai sa ka rayu ba kai shi ba ka gani ya rishin sa har zuciya kamar sai ta fashi ko ba haka ba duk wannan kwakwaman da kake gani tana da tauri in wani karatun ya shige ta fashewa za ta Haka abin da kan karatu ne mutum yake yi ba. Da makamakan shi da wasu karance-karance kawai sai ga samu tabuwa ba ya kwana. Ko ina mai ce ba, ba ci ba, ba inda yake. Amma shi kenan sai ya rikici. Kawai mutum da ɗan karen shi yana yana ribizin sai ka je da ihu. Kawai ya samu tabuwa. Saboda ilimin kaɗan-kaɗan ne. jinka Allah komi ji yake a lokaci daya kai kuma yanzu mota goma wani ta cewa ka ta kara ci kenan in kai to daga wanda wurin da suka cewa ka wata don da ma magana suka ce ba za abin da kake cewa sun ɗine ma kunnuwa wallantana mutanen duniya su zo su gaban ka sun taɗi kaga shi kenan domin sauraron ka daukewa tsaye ɗan ko kaga kenan Allah subhanahu wataala ya ce muna ji shi ma ce yana ji kaga jin ba iri ɗaya bane dan haka nan ba Allah subhanahu wataala da manzala yake ba da labari ya yi mamakin mutane guda biyu to ka muke shi mamaki ne wanda ya dace da girman Allah rajulin mutum na gobe shi ne mutumin da tsara ya tashi shi ne tsara ya tashi daga al-sauran al-sauran shine dunkurawa shi yasa masu abin nan masu abin nan zanga zanga da larabci yake ce masu asuwa ɗan zanga zanga wasuwa ko tsara an wasu abin nan wasu abin nan ne tsara an niqa'i ya tashi daga shimfiɗa shi shine rufa shimfiɗa wanda za ka takawa ka kwanta ya take ce ma wifa wafa a ya ƙa'u wifa a shimfiɗa mai sauki wani haɗi kuma ya tashi daga daren shi wanda yake shimfiɗa wa saman matalashi saman katiba shi shi ne lihab daren da ake shimfiɗa wa saman saman tabarma ko abin nan bai da alihi wa hibbihi a tsakanin iyalan shi da masoyan shi ina ya dashi ina salati ya dashi zuwa sallar shi rasbatan fi ma indi saboda kwaɗayin abin da ke wuri na inji Allah subhanahu wa ta'ala wa bi hadisi aban ya zo a cikin hadisi aban عن أنس دقى أنس عن ربيعة دقى ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة مواطن ولا يبدأك لا ترد فيها الدعوة ما أميت الدعاء سوس رجل يكون في بردية حيث لا يراه أحد متنا زي كاش ya kasance a cikin daji ungurmin dajin da babu wanda ke gani shi in ba Allah ba ya kuma fa yusalli sai tashi ya sanna wa yaqulu Allah li malaikatihi sai Allah ta'ala ya ce wa malaikunsa alima abdi hada wannan bawan ne ya san anna lahu rabban yaghfiru dhunuba cewa yana da Allah da yake gafara zunubai fanduru ma za ya ku ba ku ga me yake nema Allah ya sani kuma saboda mala'iku ya sassa aiki sai ce ku duba ku gani me wannan mutumin yake nema ba ta kulu mala'ika ku sai mala'iku su ce ay rab ya Allah ridaka wa maghfirataka yana neman yardarka ne kuma yana neman gafararka wa yaqulu Allah sai subhanahu wa ta'ala yace ushidukum ina sanya ku ku zamanto shaida anni qad ghafartu lahu cewa lalle ni na mashi gafara wa raditu anhu kuma na yarda da shi a kiyamun laili ta ikhlasi ake magana ta ikhlasi ta dan Allah wanda za ka yi ba wanda ya sani in ma cikin mutane ne ka yi ta dan Allah ba ruwanka ba ka jin daɗi ka ce yau wasu wani da suna nan yawwa suna nan suna gani na ka ba ruwanka ka zo ko masallaci ne ka zo da ikhlasi ka zo da niyya mai kyau wani ya zo masallacin kiyamun laili sai ya ta neman mutane dan ne su ga yana zuwa in ya zo sai ya ta diba yau sai ce bayan su wani ya shekara ana sallama ana ga yana ta musu a kuma kun zo salamu alaikum masha Allah amma ba wani ya ce yana ba na ba amma dai da riya ce wata ka zo masallaci sai ka yi wasu ka zara kusa da su alama ce daga cikin alamun wanda suke nuna riya kana nuna ibada wanda abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai shi wallahu ta'ala na kira sallah sai mu ci gaba ورجل يقوم من الليل da kuma wani mutum da zai tashi da daddare ويقول الله سي الله سبحانه وتعالى يجي أليس قد جعلت الليل سكنا shin ba na riga na sadari ya zamanto natsuwa ba wurin kwanciya hankali wurin kwana ba wannan wasu ba ta kuma ba nasa bacci ya zamanto hutawa ba me yana ka dare mahutar bawa a huta ka ki huta kuma kayi kana ta kai da kawon neman abinci kuma dare yayi ka ki hutawa Allah zai faɗa maka nan wa qama abdi hada yusalli sai wannan bawan nawai tashi yana sallah ya labu anna lahu rabban yaghfiru dhanba ya san cewa Allah yana da lalle bawa yana da Allah da yake gafarta zunubi da yaqulu Allahu bi malaikatihi sai Allah ta'ala ya ce ba mala'ikunsa umburu ma za ya klubu abdi ku diba ku gani menene bawa na yake nema fa taqulul mala'ika sai mala'iku su ce ay rabb ya Allah ridaka wa maghfirataka yardaka da gafaraka fa yaqulu Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ushidukum ina shaidar da ku cewa anni kad ghafartu lahu wa raditu anhu na mishi gafara kuma na yarda da shi wa rawa ahmad ahmad ma ya rawaito an uqbata marfu'an marfu'in hadisi daga uqba qala yace wa rajulan min ummati ko rajulan min ummati mutane guda biyu daga cikin al'ummata yaqumu ahaduhuma min al-layl ɗaya daga cikinsu zai tashi da daddare yu'alitu nafsahu ila tuhur yana ta ba kan shi wahala ya zuwa tsarki yana ta shan wahala zuwa tsarki mana yana yi alwala na karewa yana zuwa ya sake kira alwala ya dawo haka ne ko wani Allah subhanahu wataala mishi isassun lafiya in ya tashi da alwala dai sai ya kare wani kuma ya takai da kawo ko ba haka ba yawa wani cikin dare yana yara wallahi biyu mai yan lahiya lahiya wani mai yan lahiya lahiya ko mara lafiya zai guda uku cikin awa biyu sai ga yaro na uku ko da yake akwai mutane waɗanda lafiyar salama ma ciwon musu wasu ke gare su duk sallama ma sai ya tare da masallaci ya rana kaga ti yayi durwa ne ga jikin shi bai yarda da kanshi ba ko sallah yake yana ta kokonto anya ba ta kare ba a wannan ya biye mu shaidan sai wahala yake ta yi to akwai mutane masu irin wannan ko wani ladan da can mun yi wani zama da shi shi za kiran sallah amma da da kare ke samu raka da ita wannan sallah kayan ta da sallah yana wallahi goma ka gan shi bakin mage ya takumi haka wai jira yake wani abu ya taso wai da ya ji motsin wani abu sai ya koma mage waya ya yi tsarki ya fito ya alwallah sai ya je za ya shiga masallaci sai ka ga ya koma in za a tada sallah ya tada sallah sai ya kabbara haka sai ka ya fita daga masallacin sai an ware sallar da shi wani lokaci ma sai an yi raka a ɗaya da shi sai ga ya fita ta ƙyar wani lokaci wani lokaci ko ba ya samu kuma an yi an yi ya bari ya ki bari sau da akwai mutane masu irin wannan ciwo na wasu wasu to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana ba kan shi wahala ya zuwa tsarki walaihi uqadun kuma kan shafai waɗansu kulle-kulle wannan shaidan dama yake kullawa ga kiyan mutum da ya tawabba sai ya walla bai za wabba a yadaihi idan ya wanke hannayen shi guda biyu in hallat uqad kulli daga cikin waɗannan kullulukan sai guda ya kwanci wa yaqulu wa idza masaha ra'sahu idan ya shafi kan shi in hallat uqda wani kullin shi ma sai ya kwanci wa idza wadda rijlai idan ya wanke kawafin shi guda biyu in hallat uqda wani kullin shi ma sai ya kwanci fa yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lil ladina ga wadanda wara al hijab wadanda suke bayan hijabi unzuru ila abdi hada yu'alij nafsahu ku dibi wannan bawan nawa ku ga yana wahalar da kanshi yana fama da ran shi yana shan wahala kenan yasaluni yana roƙona ma sa'alani abdi hadha fa huwa lahu Allah zai ce mala'iku duk abin da bawa na ya roke ni na bashi bil asaril mashhur kuma ya zo a cikin asar wanda yake mashhuri kazaba man ibda'a mahabbati duk wanda ya kirarin soyayya ta cewa yana sona Allah subhanahu wataala ya ce ƙarya yake fa innahu fa idza fa idza hubbuhu al-layl ko nama alli ko fa idza jannahu al-layl nama alli ya ce yana suna amma da dare yayi shi kenan sai ta kwana ina ke suna kamar mata ka ce ka ce kana son ta daga ke babu wani shi kenan amma kuma ba duk bukata ba ka ce kawai ita za ta ci da kanta amma wallahi ba nisa kowa duniya ka mutu ya haliji nafsahu yana wahala da kanshi a ba shi wani fa idza jannahu al-layl la ma'anni alaysa kullu muhibbin yuhibbu khalwata habibi shin ai duk masoyi yana son kadaicin masoyi shi ko duk masoyi yana son ya kadaici da masoyin shi masoyin ya je wurin hira wurin budurwar shi ya ce in wani dan kananta ya zo ya tsaya wurin kaga ba jin daɗi sai ya yi dabarar da za a kore shi ko da wayan zance ko kuma ya dan bashi wani abu yaron ya mutu ya tafi ko ba haka ba in ka shikara da amarya ka shigo gida kai suke ta tare da abokanta ya kake da kawayenta sai ga duk ranka ya ɓace gaba ɗaya su dai ba tashi za su yi bar gida ba kai kuma za ka zanna gida ba da amarya ba su suna tare da ita kaga kowa yana son kareci da wa da masoyi shi to in ka ce kana son Allah to ka kadaita da Allah subhanahu wataala فها أنا مطلع على أحبائي توغانينا كلم باينا إذا جنهم الليل إذا دري يزو يرفسوا جعلت أبصارهم في قلوبهم سيئن سنيا واتو إذا ننسى أتكين زكاة تنسو فخاطبوني سيسي من مغنى على المشاهدة أكم مشاهدة كما سنا قلينا وكلموني على حضوري كما سيسي من مغنى كما قاني قبنسو kuma Allah yana gabanka sai dai ba za ka gan shi ba haka ne ko gada Allah zai ce wa gobe uqirru a'yuna ahibba'i fi jannati zan tabbatar da idanun masoyana a cikin aljannata mana ranar alkiyama zan tabbatar da su mana zan faranta musu rai zan ba su farin ciki dawwamammi fala ta'lam nafsun ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون كما الله يتوى الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين farin ciki kenan natsuwa abinda za ka kallo da idanunka ka samu natsuwa ka ji daɗi ka ƙara samun kwanciyar hankali Allah zai basu a cikin aljanna Allah ya samu ni yanziru Allah ta'ala kulla lailatin daga cikin abin da yake nuna falalan tsayuwar dare ubangiji Allah ta'ala yana saukowa a cikin kowane dare ila sama'i dunya ya zuwa wannan sama ta farko saukar da ta dace da girman shi ba ba irin saukowar da ka sani ba ce kowane dare wa yaqulu sai ya ce hal min ta'ibin fatubu an fatubu alai ko fa tuba ne akwai mai neman tuba in karbi tuba shi akwai wanda ya tuba yace Allah na tuba ba da kare ne in karbi tuba shi kullun da kowane dare haka Allah yake kuma kanka ce ai darare daban-daban suke yanzu America da ranar na ruwanka kowane dare manzo Allah ya fada ba shikenan ba hal min mustaghfirin fa aghfira la shin akwai mai neman gafara yi mashi gafara hal min da'i shin akwai wanda yake roƙon Allah fa ujiba da'watahu sai in karba da'awar ila an yanfajira al-fajr har lokacin da al-fajr zai keto kowane dare haka Allah yake kowane dare ko yau ka tashi Allah yana ta wannan shela yana ta wannan gangan kana babu salafi sashen magabata ya kasance yaqumul laila yana tsayuwar dare fanama laila a wani daren sai bacci ba ta bu'ati sai wani mai zuwa ya zo mashi bi manami a cikin baccin shi fa qala wa yace mashi ko tashi ana alimta anna mafati aljanna shin baka san cewa lalle ko ba ka san cewa lalle mabudan aljanna ba ma ashabil layl suna tare da ma'abuta dare khuzzalaha waɗanda suke so ne masu tsaranta masu tsaron aljanna kana kana sa Allah ya bude maka aljanna to ka hana daranka ka hana daranka bacci ka hana kanka bacci da daddare ka tashi kai ta tsayuwa ko kai ta karatun alqur'ani mai girma kamar kana bude maka kanka aljanna ne da izinin Allah qila li ibn mas'ud an ce wa abdullahi ibn mas'ud ma nastati'u qiyam al-layl mu ba mai tsayuwar dare Ƙara sai ce, A fa'adatkum zunubukum zunubanku ne suka hana ku suka zannar da ku. Da ba ku da zunubai, da ba ba abin da zai hana ku kiyamun laifi. Wakila libadin muhibbina an ce ma sashen masoya kadda a jazna kiyamun laili mun gaza a yi dare. Ƙara sai ce, Ƙayyadatkun kaɓayakun zunubanku ne suka maku da baibayi suka maku tarnaki. suka ɗaɗɗaure ku wa qala al-fudayl fudayl yace idza lam taqdir ala qiyam al-layl in baka samu damar tsayuwar dare ba wa siyamin nahar da kuma azumin rana fa'lam annaka mahrumun ka sani cewa lalle kai an hana ka dukkan alkhairi gaba daya qad qayyadatka khati'atuka zulubun kada ya daure ka zunubi shu'umi in yawa mutum yawa sai ya hana shi da wata ibada da walwala sai mutum ya kai karfe biyu na dare uku na dare yana kallon tashoshin fina-finai da sauransu amma ba ga shi bai ya alwallah ba zai ba zai ta ya canza wannan ya canza wannan in wannan fim ya kare ya koma nan yana zanni ba ya jin bacci da ya dauki buta ya alwallah sai sai sai ji bacci kawai ba ya yawa amma ita kuma ya yi awa uku zanne na kai ai ya kashe wutar gidan shi ma gaba daya sai sai ta talabijin din kadai zunubai sai su hana ka laikiyayi ya mabbayya umrahu ya kai wanda ka zo zartar da rayuwarka fi ghairi ta'atin ba cikin bin Allah ba ya man farrata fi shari ya kai wanda ya sakaci a cikin watan Allah subhanahu wataala bal daruhu wa da'ahu kai zamanin mutum ma gaba ɗaya mutum ya to zartar ya wulakantar da wannan zamanin nashi ba cikin fa'ida ba ya man bubaatuhu at-taswifu ya kai wanda kayan shi na saidawa hajar shi shine jinkirtawa wa tafridu da kuma warki da sake da sakaci wa bisal bidaa Allah waddaran hajar ka a ce sakaci ne da kuma jinkirtawa ya gaugawa ka aika Allah cewa wasari gaugawa ulaika yusari'una gaugawa ake ai maza a kari in kai ba kama ayyuka gauga ba sun maka ka tayyaka sauran kana da kayan saidawa kai da ke da rayuwa da lafiya kana da imani kana da kayan da za ka ci na kaiya da Allah subhanahu wataala amma kai ki to wargi da sake da kai kayan ka suka lalace kamar dan kasuwa ne yawa ga kayan shi na saida yana da kabiya yake sai ba da saida ta kaga zai ci riba ko ya man jala khasmahu alquran ya kai wanda ya sanya abokin jayayya shi da shari'a shi alqurani ne mai girma wa shara ramadan da kuma watan ramadan kaifa tarju ta ina kake kauna da fata mimman ja'altahu khasmaka shafa'a ta ina kake fatan samun ceto daga wanda ka sanya shi abokin shari'a ka shine qur'ani ko kuma azumi ka san azumi da alqur'ani mun karanto can ba za su yi ceto ko yawwa walla qiyamin kowace irin tsayuwa la yanha sahibu anil fahsha wanda bai hana ma abucin shi daga alfasha wal munkar da mugun aiki la yazidu sahibahu illa bu'dan bai kara ma mai shi ko bi sai nisa daga Allah wa kullu siyamin da dukkan azumin da la yanha an qawli zur bai hana mutum daga maganar ƙarya wal amali bihi kuma bai hana mutum da yin aiki da maganar ƙarya yana azumi la yurifu sahibahu bai gadan ma mai shi komi illa illa maqtan wa raddan sai kyama da kuma yin watsi da ibadar da yi ya qaumi ya ku mutane na aina atharu siyam ina alamomi ina gurabun azumi ciki gurabun azumi suna ina ina tasirin azumi aina anwarul qiyam ina hasken da ka samu na tsayuwa cikin dare ba haske wannan ba haske da ka samu na ma'ana na imani da Allah ina yake ibadallah ya ku bayan Allah ya za sharu ramadan wannan fa shine watan ramadan wa fi baqiyatihi a cikin ragowar shi lil'abidi na ga masu ibada mustamta'un akwai abin morewa da jin daɗi wa da kitabullah wannan kuma littafin Allah ne fi a cikin shi yutla ake karatu wa yusma kuma ake saurare wa da alquran wannan alqur'anin law unzila ala jabalin da an sabke shi akan duki la ra'aytahu khashi'an da ka ganin shi ya natsu yayi tabshi ya tasaddau yana kekkecewa yana kwakwarewa tare da cewa duki ne ne tauri ke gari shi kai kuma ba taushi ya kwanta cikin ka amma ina kana nan yadda kake ka karanta shi ba ka kuka a karanta ma shi ba za ka yi la'asar ba ana karanta shi ma kana dariya ana karanta shi kana ta ihu kana kuwa ka ji da dukiya ka saukan ma alqur'ani da ya wawace da zan ki tsagewa saboda mi qur'ani ya mishi tasiri ba kai ka bi dacewa da wannan ba mutum yayi dacewa saboda mutum tamshi ke gare shi wa ma ada tare da haka fala qalbun yakhsha babu wata zuciya da take yin taushi wala ainun tadma'u babu wata idaniya da take zubar da hawaye wala siyama yusalu fayanfa babu wani azumi da ake kiyaye alhurman shi balle ya amfani mai shi ranar kiyama wala qiyamu babu wata tsayuwa wala qiyamu istiqamin babu wata tsayuwa ta daidaituwa fayurja an yashfa ballantana ayi fatan cewa za a samu ceto da ita ulubun zukata ne wanda khalat min taqwa suka hukunta daga tsoron Allah wa hiya kharabun saboda haka su waɗannan zukata wato roshewa ne balqa sa'annan kuma rosassu ne kangaye ne babu komai tare da su muna ganewa ko balqa shine wofintaccen abu khali kuma inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace rantsuwa ta ƙarya ta da'u addiyara balaqi'a balaqi'a jam'i ne na balqa wabintacce kenan wa tarakabat alaiha dhunub sa'an kuma zunubai sun zo sun tattaushe sun hau junan su sun damfara da juna wasu na saman juna wayya la tusiu wadaka waɗannan zukata ba su ganin gaskiya wala tasma'u ba su jin gaskiya kam yutla alaiha alquran so nawa aka karanta musu alqurani ko ba haka ba kaga ana kiyama ne ana ta karatu ba ne kuka sai an zo wurin addu'a haka tsara ta zai mutane su ana ta yi Qur'ani aka sai da aka zo sauka fa izi satim ita ta kuka wadda Allah cika nan bawa na yana da kuka ta wura bar shi da damu ka dai Allah ya kalle ka ya baka abu shi shi ka damu ba Qur'ani maka tasiri ba yadda za a yi liman ya daga murya ya sauke ya daga ya sauke zo wurin tausayi kana nan kawai amura addu'a duk kenan zaka mutum na zubar da hawaye kamar ta so nawa ka karanta alqur'ani mai girma alaiha kanta wa qulubuna la yuzkatanmu kal hijara kamar duwatsu aw ashaddu qaswa kai sun ma bi duwatsu ke kashewa domin ma inna min al hijara la ma yatafajjaru min al anhar min al anhar wa inna minha la ma yashaqqaqu wa inna minha la ma yahbitu min khashyati Allah duti yana tsoron Allah kai ma kana tsoron Allah amma wani lokaci Allah ta ya ce duti ya bi ka domin duci wani lokaci yana tsage kaga ruwa na fitarwa tsoron Allah ne sai wannan kuma ya tawala alaina sharu ramadan sanan watan ramadan ya zo yayi taucewa akan mu wa haluna fihi ya tawalla ne ko kam ya tawala yau kam ya tawala alaina sharu ramadan so na watan ramadan yake zuwa shuri akan mu wa haluna fihi halin mu a cikin watan ramadan ka halina كحال آل الشقوى كما حال ما أبو تابع قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا أين نحن إنا مك من قوم لغمتانا إذا سمعوا داعي الله أجابوا إذا سكجي wanda yake kira zuwa ga Allah sai sa amsa kira ina muke da su wa idza tuliyat alaihim ayatuhu in an karanta musu ayoyin alqur'ani kuma wajalat qulubuhum wajilat qulubun sai zukatan su firgita su razana su ta kama karkarwa wa anabu kuma su koma zuwa ga Allah ina muke da waɗannan mutane wanda Allah ya ce innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum mu'minai na kwarai sune waɗanda in suka ji sunan Allah zukira Allah ma ka ambaci Allah Allah ma in suka ji sunan shi shikenan ko ba haka ba yanzu akwai wasu wurare da an bada suna wani ɗan ta'adda duk sai kaga kowa ya la'asa suna wani ɗan ta'adda ne ya yi ƙaurin suna ba ya da tausayi ba ya da rama ba ya da jinkai ba ya da raguwa a wurin shi da tsoho da jariri duk ɗaya da jahili da malami wurin shi duk ɗaya akwai wuraren da an ji sunan sai ga kowa ya kama an fara barin wurin to so ake kama Allah yadda haka ne in ka ji sunan Allah ba sai an karanta Qur'ani ba an karanta Qur'ani ai a harkan mata bace sunan Allah yanzu nan ba Allah nake faɗi ba bayan Allah da sun ji Allah shikenan da daga jiki ya mutu uballantana uwa uba an karanta maka qur'ani ana ta gaya ma dokokin Allah ana ta gaya ma ayyukan Allah rama Allah tausayin Allah baiwa da kyauta da Allah ya bai me ya kamata kai laqad asmata kauna da tahayyan haka wani mawaki ya ce walakin la ayata liman tunadi wa inda dai an ji kiran ka to wallahi kai kira sai dai babu rayuwa ga wanda kake kira rayuwar ce ke gare mu ga ta nan ba rayuwa ce ta ma'ana ba rayuwa ta ma'ana ake so samu rayuwa ta imani ta musulunci ta tsoron Allah ta dogaro da Allah ita ake so ta tabbata a cikin rayuwar mu Allah ya ba mu ita Allah ya kara mana ita Allah ya sa mu cika da imani wannan shine karshen karatun mu anan sai bayan azumi kuma Allah ya nuna mana za mu dawo mu ci gaba da tafsirin mu dama wannan tarban azumi ne muka yi saboda taron azumi muka ce bari mu karanta mu da falala da abubuwan da suka shafi azumi to kuma daga yau insha Allah saboda muna tunanin rana ta yau in ba yi azumi na biyu ba to na daya saboda kenan sai bayan azumi kuma amma na mufida za a yi shi gobe shi ma na ban kwana Allah subhanahu wataala ya sa abin da muka karanta ya amfane mu mu yi aiki da shi cikin wannan wata mai albarka mai kama na ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين